أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa yau muna ɗai ga watan biyar hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da uku ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a tafsiri na mako-mako da muke gabatarwa wannan shine mako na biyu kenan a satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da goma zuwa da sha ɗaya mun karanta aya ta ɗari da sha ɗaya zuwa ɗari da sha biyu a shafi na ɗari biyu da biyar a cikin suratu tauba sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya a farkon shafi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya alaramma Allah ya ce atta'ibun al'abidun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائبون الراكعون الحامدون السائبون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
na'am kamar yadda bayani ya gabata muna gabatar da waɗansu hukumce-hukumce na zakka alƙadaya al-mu'asira haka ne ko? to a satin da ya gabata mun tattauna akan al-murad bis sanadat kamar sanadat da ake cewa wanda sun fassara shi da bashi ne wanda kamfani yake ɗauka wanda kuma ƙimarsa ɗai ce misali jika-jika ne ko jika biyu sannan ana iya sayar da wannan bashi amma ba a iya rarraba shi ga mutum biyu ma'ana in jika ne ba ka sayar ma wani ɗari wani ɗari sai dai akwai mai saye ya saye jaka ɗaya to wannan sanadkin suka ce ya bambanta da saham in an ce saham shine hannun jari shi hannun jari wato shi sanadi matsayin bashi yake amma shi kuma hannun jari ba bashi bane yana nan kamar matsayin wato dukiyar da kamfani yake juyawa da ita kina kaga ba bashi bane ana yiwa a samu riba ana yiwa a samu asara sannan kuma shi sanadi bashi ne amma dole sai an bada mi sai an bada riba kina kaga sai ya zamanto bashi ne mai jawo mi mai jawo mutum riba bai san hasara ba to sannan kuma shi sanad wato bashi ne wanda yana da lokacin da ake karɓarsa ma'ana za a iya cewa bayan wata biyu ko wata uku za a baka da riba amma shi saham a ka sayi hannun jari ne kamfani na juyawa ba a cewa ga lokacin da za a abin nan to muka kawo zancen kafin hukuncin wannan matsala sai an bayyana hukuncin mi hukuncin bashi muka kawo cewa bashi wato eh, malamai sun tattauna a kansa bashi eh, idan ya zamanto akan wanda ake bi bashi mutum ne wanda yake mai hali muka faɗi maganganun malamai da abin da suka faɗa a kan shi ko ba haka ba to sannan kuma wannan bashin idan ya kasance lokacin shi ya yi kinan kaga an san an karɓa ko ko ba a karɓa ba muka yi bayanin maganganun malamai da irin abin da suka faɗa sai kuma muka zo zuwa ga bashi wanda yake eh, abin nan wanda yake bashi ne lokacinsa bai yi ba ina fata an fahimce ni wato bashin da lokacin karɓarsa bai yi ba shi ne ake kira mu'ajjal akwai addainul hal asalin alhalu da ha karami shi ne wanda ya sabkake da lokacin shi yayi akwai almu'ajjal da alhamza ba mu'ajjal ba wanda za a gaugauta shi ne wanda za a jinkirta shi ba shi ne mutum ya ya baka sai bayan shekara goma za ka dawo mishi da kuɗin misali to yanzu shin akwai zakka ga waɗannan kuɗi misali na ramta ma mutum miliyan goma to yanzu yaya za a yi to shi ne malamai suka yi bayani kan shi suka ce idan bashi ya kasance na jinkiri ne to wannan waɗansu malamai suka fi cewa babu zakka a kan shi tunda kuɗin ba sa hannunka an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a bashin da ka bayar idan shekaru suka cika misali shekara goma sai aka zo aka baka kuɗinka to za ka fidda mishi wato zakka ta shekarun da suka gabata wato gaba daya tunda lokaci ya riga yayi kuma ka amshe su kuma dukiyar kaza ina fata an fahimce ni to to daga nan kafin mu bada hukuncin shi as-sanadat shin zakkar su halat ne ko haram yana buƙatar shimfiɗa shimfiɗa shin menene hukuncin zakkar dukiyar haram dukiya ta haramun tana da zakka ko ba ta da malamai suka yi maganganu akan wannan wasu daga cikin malamai suna ganin cewa babu zakka ga dukiyar haram domin inna allaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa zakka dukiyar haramun tana da zakka kawai babu yadda za a yi a ce ba ta da zakka to amma wannan mai wannan littafin wanda ya rubuta wannan risala ta doktora abdalla bin mansur al-gufaili yake cewa malamai sun tattauna akan wata mas'ala wato malamai na duniya da suka yi zama akan wannan mas'ala karan kanta fatawa da tausiyat na nadawat qadaya zakatil mu'asira a shafi na 67 sun kawo cewa wato dukiya ta haramun akwai bayani kanta domin idan aka ce tana da zakka kamar an ce mutane su je su nemi mi su nemi dukiyar haramu amma idan an ka ce ba ta da zakka ko da ka bayar kuma kana da zurbi to wannan zai hana mutane su je su bayar amma sai malamai suka ce to akwai ta'aliki shine akwai al-muharramu li wasfihi wanda ya haramta saboda sifarsa asalin kuɗi halat ne ayi aiki da su ko ba haka nan bane Allah ne ya halatta mana dukiya to amma hanyar da aka same su tana yiwa ta nan za su zamanto wa haramun akwai muharramun lidatihi kamar giya kamar aladai to mutumin da yake dukiyarsa gaba ɗaya ta sai da giya ce ganin ba a cewa yana da zakka ko ba haka nan bane suka ce saboda asalin wannan abin shari'a ba ta yarda da shi ba amma in ya zamanto muharramun li'arid kamar saboda wani abu misali kamar dukiya ta kwace ko dukiya ta sata ko dukiya ta aro da aka ba mutum ajiya ya ce a'a shi ba a bashi ajiya ba to malamai suka ce wannan tana da zakka ga wanda ya kwace ta idan mutanen da ka kwace ma dukiya ko ko ka sace ma ka san su ka mayar musu sun su fitar da zakka idan baka san su ba to ka fitar da zakka kan dukiyar wajibi ne gare ka saboda wannan shi zai sa su su tsira gaban Allah ka rige maka kanka zunubi ina fata an fince ni sai dai suke cewa wato kamar dukiyar riba shin yanzu mutum ne yana da dukiya ga ta halat ga ta riba to dan haram da halat sun cakuda ya za a yi shi ne suke cewa to waɗansu malamai sun ce ba ta zakka sun ka ce a'a tana da zakka tun da ta cakuɗa da ita yake ci da ita yake sha da ita yake ciyar da iyalin shi da ita yake zuwa wajen aikin hajji da kaza haram ne ta haɗu da halat to akwai zakka a kan ta dole sai ba- ya bayar da ita ina fata an fahimci ni. sai dai kuma idan da za mu ce dukiya wadda ta cakuda ta haramun ba ta da zakka da ina ganin ai da waya cikin musulmi wanda za a samu wanda dukiya ta yi halarci 100 bisa 100 ya akwai waya ko mun ce babu ba kina kaga haka nan za mu samu musulmi ba za su fitar da zakka ba shi yasa sai suka ce to irin wannan za a fitar mata da zakka ina fata an fahimta to shi yasa malamai suka yi akan sun ka tafi akan wannan daga cikin wanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga din cewa zakka wadda take al-amwal allati bi aidi haula al-a'rab al-mutanahibin larabawa waɗanda suke yan fashi shine mutanahibin masu kwacen dukiya in ba a san wanda sun ka kwace ma dukiyar ba za a fitar mata da zakka in kuma an santa to a mayar mai da ita an gane ko domin ta koma wanda ya kwace ta koma ta shi kenan dole sai ya fitar mata da zakka da wannan da ya bayani mai tsawo karkashin wannan bai so yana koma wannan karkashin wannan to dan haka wannan shi zai nuna mana cewa zakkas sanadat shi su sanadat matsalar su bashi ne wanda kamfani ke baka riba to kuma yana daga cikin kamar irin mai dukiya haramun li wasfihi shi yasa wadanda suka cewa ba ta da zakka wasu suka ce a'a dukiyarka ta asali in miliyan goma kasa ka bada bashi to shi da fitar ma zakka abinda suka kara ma babu zakka akan shi sai dai aka yi sabani shin dukiyar za ka bar musu ita waɗansu malamai suna ganin za a bar ma kamfuna ita da kuma kasashen kafirai in ba kasashen kafirai ne waɗansu malamai suna ganin a amso wannan dukiyar a sa ta cikin wato taimaka ma musulmai misali hanyoyi rijiyoyi a rabu da dukiyar hujjar waɗancan suka ce ba a karɓa don riba haramun ce mutlakan ba a amfani ta koto wace hanya waɗancan kuma suka ce a'a idan aka bar dukiya mai yawa ga hannun kafirai za ta koma ta gwamnati gwamnatin kafirai za ta sai makamai kuma ta yaji kasashen musulmi kowa ya kawo tashi hujja an yi zama na duniya malaman duniya a rabitatul alamul islami akan wannan mas'ala mai so ya koma cikin karara cikin su ya ga bayani kenan wasu suka ce za a fitar masana da zakka wato gaba daya wasu suna ganin a'a za a fitar mu bakin dukiyar shi ta halatta wanda ya bada bashi wasu kuma suna ganin a'a dukiyar ba ta da ma zakka amma tunda akwai dukiyarsa ta asali ita dole ne fitar mata zakka amma ƙarin shi ne aka yi sabani to kuma tunda ƙarin yana tare da dukiyarsa wasu suna ganin zai hada su tunda ba wannan dukiyar kawai gare shi ba ya fitar da zakka kaga wannan qadaya ne daga cikin qadaya mu'asira waɗanda suna buƙatar ɗalibin ilimi ya bi su a hankali kada a yi ma tambaya ka yi gaugawa abinda malamai sun yi ta tattaunawa kan shi ka je ka ba da amsa musamman muna cikin zamanin da ko ka faɗi daidai sai an ce ba ka yi daidai ba balantana ka faɗi ba daidai ba ko ba haka ba akwai mai jiran ka faɗa ya ce ba haka nan bane shi ko abin da yake so kenan ya saba maka to tunda mas'ala ce wadda take khilafiya sai ka bi a hankali kada ai ma tambaya ko da yaushe ka bude hilin fatawa gidan rediyo ko TV ana tambaya kai tsaye kana bada amsa a'a in ka ji wata tambaya baka santa ba ka ce wannan ban santa ba ana iya kai ma wani koko a bari in na bincike in kuma ka sani ka bada amsa in kuma ka ga akwai dan shakku shakku to ce a bari har sati mai zuwa koko wani lokaci daga lokacin da kake yi saboda ka bada amsa wannan shine daidai saboda muna gittaka mu ga hatsari kuma musamman wanda lokaci ne wanda duniya ta rikice rikicewar duniya shine akwai wanda yana son sai ya saba maka cilas ka'in da na'in kamar yadda yan shi'a suke ba magoya bayan su fatawa a shi'anci a aƙida ta yan shi'a idan ka zo ga gari dan shi'a ya zo a gari an gane ko sai ya tarar da babu malamin shi'a ko guda suka ce to ya zai iya samu fatawa daidai sai suka ce ya je ya tambayi malamin sunna idan malamin sunna ya ce haram ne to ya je ya aikata halatta ne idan ya ce mai halatta ne to kuma ya ɗauke shi matsayin haram suka ce ya dace da abin da Allah yake so Allah ya kyauta to wannan shi ne a gurguje abin da za mu iya cewa kan wannan mas'ala duk da yake ta ɗan ɗauki lokaci muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kirke mu Allah ran sai an sake mai ta wannan aya at-taibu
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
kamar yadda bayani ya gabata cewa idan muna tafsiri uslubin da muke bi galibi shine abu na farko mu faɗi munasabar aya da ayoyin da suka gabata haka ne ko abu na biyu idan akwai asbabun nuzul sai mu kawo su in duk busu inganta ba mu da busu inganta ba in duk sun inganta mu da duk sun inganta idan waɗansu busu inganta ba waɗansu sun inganta mu bayyana waɗanda sun ka inganta da waɗanda basu inganta ba sannan in duk sun inganta ko ko sashe ne ya inganta sai mu bayyana shin dukkansu sun zamanto sanadiyar saukar ayar kai tsaye ko ko waɗansu na suka zan sanadiyar saukar ayar na fata ana fahimta ta dole sai da irin wannan usulubi mutum zai ganewa to wagga aya asbabun nuzul sun gabata wajen inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum tana tare da wannan kenan mun riga mun kare wannan bayani yanzu munasaba kawai zamu bayani sai mu shiga cikin karatu da izinin Allah at-taibuna a cikin mushaf na darus sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayati was suwari wa fawatihi wa khawatimis suwari sun kace da an kace at-taibuna ثم يذكر الله تعالى sannan Allah ya ambaci kin ko ya ambaci za a ci sun kace yana ambata sifatil mu'minin sifofin mu'minai wa hum mawsufuna bi hadhihi sifati tis'a sune suke siffantuwa da waɗannan sifofi guda tara kaji alaka tunda yace inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum to almu'minina kinnan shine aka kawo sannan kuma ibnu ashur yace أسماء الفائلين هنا أوصاف للمؤمنين أسماء الفائلين أنك كاو التائبون الحامدون غاسونا دي يتتو هنا أنن أوصاف للمؤمنين سفو في المؤمنين وأن الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كما هكذا تقول من سامو مناسبة أبو نبي سيمو توتكين تفسير جلالين سيمو بيّن معنى كلمومين أتكيشي سبودا mutumin da ba dogon bincike yake ba yana son ya samu ma'anar kalima ne kawai ko ba haka nan bane don haka wasu bayanai da za a ƙara karkashin aya zai zama to sun yi masa nauyi amma wannan a gurguje zai iya fahimtar sa an gane ko mai jalalaini yace at-taibuna rufi'a 'ala al-madhi an yi rafa'a akan yabo bi taqdiri mubtada za a kaddara mubtada kenan za a ce humut taibuna an gane ko to ta'ibu na mi mina shirki daga shirka an gane ko domin bai yiwuwa mutum ya zan mumini kuma ya zan mushriki a lokaci daya bai yiwuwa ko yana yiwuwa amma munan nijar akwai wani abu suna ne mallamboka mallamboka shi mallan mai cewa ai tauhidi ko ba karan bane boka kuma mushriki kuma sai an kada mutum guda su kaga ƙarya ce ku ce ku ce boka ku ce kahiran Allah in maka na sabbatawa kahiri ne ina fata an fahimta to mina shirki wan nifaqi da kuma munafinci to me yasa ya kawo mina shirki wan nifaqi bai kawo ba a'a at-ta'ibuna min jami'il ma'asi amma nan da ya kawo shirka da munafinci saboda su ne gaba gaba ina fata ana fahimta domin munafincin shi kanshi kala kala ne akwai an-nifaqul akbar akwai an-nifaqul asghar amma nan an-nifaqul akbar saboda suratu tauba tana bayani ne galibi kan wa kan mushrikai da munafikai براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين kaji zancen mushrikai ake sannan su ma munafikai aka zo kansu bayan an yi zancen mushrikai ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah aka yi zancen mushrikai na ahlul kitabi اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون aka shiga zancen kuma munafikai duk aka ta cakudawa na fata an fahimce ni munafiqai an gane ko wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli ko baka nan bane istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ko baka nan bane sai aka hada su al-abiduna masu ibada an gane ko sai ya ce al-mukhlisuna ko al-mukhlisuna al-ibadata lillahi masu tsarkake ibada ga Allah shi yasa an kira su abidun domin wanda ya hada ibadar Allah da ta wani yayi yayi shirka ba irin wannan ibada ake ruhi ba an gane ko abada sai a ce mi ya'budu fa'ala yaf'ulu da mu zo bayanin kan sarf sai ya ce alhamiduna masu gode ma Allah min hamida yahmadu ko ba ka nan bane fa'ila ya fa'alu lahu ala kulli halin waɗanda suke gode ma Allah a cikin kowane hali domin alhamdu gode ma Allah akan halin tsanani da halin da halin sauƙi a shukuru kuma gode ma Allah akan wata ni'ima da maka washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun mun gane ko as-sa'ihuna yace as-sa'imuna ake nufi masu azumi kalima ta saha yasihu zamu zo a larabci cikin bayani wanda ba abin da ba na biyu da zamu maimaita kan ayar shine asalin saha yayi tafiya fasihu fil ardi arba'ata ashhurin to amma akwai siyaha ta jiki akwai siyaha ta ruhi cikin da'ar Allah shi yasa aka fassara shi da azumi bayan ne za su zo arraki'una sajiduna yace ay almusalluna masu yin sallah domin bai yiwa kai ruku'i shi kadai ko ana yi dama dama ma sujuda ita ana yin ta ita kadai ko tunda akwai sujudu shukri amma ruku'i bai yiwa to nan sai malaman balaga su ce maka utliqal juz'u wa urida bihi kullu an ce ruku'i da sujuda amma sallah ake nufi me yasa aka kebance ruku'i da sujuda saboda suna daga cikin rukunnan sallah mun gane wannan da kyau al'amiruna bil ma'rufi masu umarni da abu nagari al-ma'ruf ismul maf'ul ne arafa ya arifu al-ma'ruf ismul maf'ul amu wanda yake an san shi ma'ana duk abu nagari inda duk a akwai fitra salima ana son a san shi kowa karamar ana son inda mutane suna cikin ɗabi'arsu ta gari duk wani aiki na alkhairi suna son a san shi kowa karamar annahuna anil munkar su ne masu hana mummunan abu duk abin da bai da kyau shi ma al-munkar ismul maf'ul ne yufidul umum min ankara yunkiru inkaran ismul fa'il al-munkir ismul maf'ul al-munkar abinda ake wato ba a yadda da shi ba abin kyama ina fata ana fahimta ta to duk abin da yake mai kyau ne shari'a ta yi umurni da shi duk abin da bai da kyau shari'a ta hana shi da haka da shari'a ta yi umurni da abu ko ka gane ko baka gane ba abin da mai ne mai kyau ne da shari'a ta hana abu ko ka gane ko baka gane ba abin nan mi bai da kyau wal hafizuna li hududillah masu kiyaye iyakokin Allah al hudud jam'i da al hadd iyaka an gane ko li ahkamihi suna kiyaye iyakokin Allah bil amali biha suna aiki da ita in Allah ya ce ayi za su yi in Allah ya ce kada ayi za su bari gurgurdon ikon su fattaqullaha mastata'tum ko ba haka nan bane wa bashiril mu'minin ya ce ka yi bushara ga muminai masu imani bil jannati da aljanna wanda duk yadda bi tafsirin jalalaini ko ba haka ba zai ga waɗannan bayanan haka to wannan shi ne saboda mutumin da yake son ya san ma'anonin kalimomi da su yake farawa amma ba a farawa da dogagen bayanai wanda mi wanda mutum watakila ba zai gane su ba to yanzu tun da mun kare da su an gane ko masu abin nan bincike kan ɗaiɗaikun kalimomi sai mu dawo zuwa ga bayanai gwargwadon abin da hali zai bamu na lokaci da izinin Allah an gane ko to at-ta'ibuna an gane ko imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an muna ji da kyau a wajen babin abin nan na alqur'ani badi'ul qur'an wanda ya kawo nau'i nau'i yace sun kai guda 100 na alqur'ani ya ce akwai wani abu da ake kira at-ta'didu at-ta'didu daga adda ya uddu ko addada ya addidu ta'didan ko shine lissafawa qur'ani yazo da kalimomi zai zo da mufradat yake cewa shine abinda ake nufi da at-ta'did iqa'ul alfadhi wato qur'ani ya kawo lafuzza iqa'ul alfadhi li mufradihi ala siyaqin wahid su zo akan tsari daya kaga ismul fa'il at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna ko bil ma'ruf annahuna 'anil munkari al-hafizuna li hududillah kaga wannan ta'dadi ko ta'did sannan yace akwai irin cikin suratul tahrim muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara suna ne a ta'adidu in ji imamu suyuti a cikin al'itqanu fi ulumin ƙur'an ni ba ni ni faɗa ba ko ba haka bane in ka diba ko in ka duba a cikin al'itqan fi ulumin ƙur'an ba ka ga wannan bayani ba sai ka yi sai ka zo ka gani amma da an ka ce a ta'ibuna mun ka ce malamai suka ce humu ta'ibuna ko kenan ta'ibuna yana matsayin mi khabar hum shi na matsayin mubtada a cikin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi sai yace at-ta'ibuna fihi khamsatu awjuh malamai sun yi mata i'rabi biyar ba wanda ka sani guda ba ko ba haka ba yace na farko abinda an ka ɗauki atta'ibuna matsayin mubtada kenan atta'ibuna shine mubtada al'abiduna shine khabar domin mubtada yana iya zamantowa ma'rifa khabar ya zamanto mi ma'rifa to in wannan ya samu sai zamanto al-hasru in ji malaman balaga yana daga cikin siyagul hasri in an ce al-hasru shine a sha makance to atta'ibuna ana iya cewa abiduna amma sai an ka ce al'abiduna masu tuba na gaske su ne kadai ne masu bauta ma Allah da gaske sai an kai hasurcin wannan sifa yace wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi at-ta'ibuna mubtada ne amma al-khabar shine al-amiruna bil ma'ruf kenan at-ta'ibuna sune al-amiruna bil ma'ruf annahuna 'anil munkar waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wato shi khabarkin ma kwata-kwata an shafe shi da an ka ce atta'ibuna har zuwa ƙarshen sifofi sai an ka ce min ahlil jannati kenan atta'ibuna al'abiduna alhamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah min ahlil jannati an gane kike nan hum min ahlil jannati wa bashiril mu'minin wadansu malamai sun tafi akan wannan sannan kuma ya kawo wani i'rabi na cewa shi atta'ibuna khabaru mubtada wanda shine mun ka fara kawowa kenan humut ta'ibuna yace to wannan sai zaman to kenan an ce almu'minin maimakon a ce atta'ibina tun an ce inna Allah ashtara minal mu'minina maimakon a ce atta'ibina sai an ka ce atta'ibuna sai an kai qat'u saboda larabci yana da wannan amma kuma don ayabe su an kai wannan ina fata an fahimce ni sai dai wannan i'rabin yana da matsala tunda an yi zancen jihadi إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كما كان بني يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون سنة كتي التائبون تو كما متنا إيه توبا بي جهادي تو إن كما كاتي هم التائبون كنا كاتي دول سي متنا جهادي سنن زي توبا شسا سوكا تي وانا إعراب أكوي أبن نغريشي سنن وطن سكما daga cikin masu i'rabi suka ce to wannan ana iya ɗaukar shi atta'ibu da badalina na damirul muttasil yuqatiluna kenan masu yakin nan domin alwawu fa'il ne masu yakin nan atta'ibu na sune masu tuba to amma idan har yanzu an muka ce sune masu tuba din to kenan idan mutum bai yaki ba zai tuba ba kaga nan akwai matsala ina fata ana fahimta ta wanda dole bayanin zai zo to kaji sifofi da aka kawo kaji i'rabin su ba ni ni fada ba waye fada mai abdurrul masun fi ulumir kitabil maknun al-sheikh al-samin al-halabi sannan ya ce Allah bai faɗi ga waɗannan sifofi ba muta'alliq in an ce muta'alliq at-ta'ibuna masu tuba da gami al-abiduna masu bauta da gami ina fata an fahimce ni yace domin ana fahimtar wannan daga sai siga ta umurni kawai al-amiruna bil ma'ruf ko ba haka ba da annahuna anil munkar amma sauran duk ba a kawo wani abu an gane ko domin shi umurni an gane ko an shafe shi domin ya haɗe komi ya haɗe komai da komai atta'ibuna min jami'il ma'asi الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق وغيرها العابدون لله سبحانه وتعالى تصور متعلق لي أما بند الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر سوكا دي أكا ساواون تونان سيكاو وتمسألة ميسا أكا كاواون عنان بأتي الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر سيأتي هجة شيني شي الأمر طلب فعل za a umurce ka ne ka yi shi ko wannahayu talabu tarkin aw kaffin shi ko nahayi an nemi ka bari ne ko ka kame daga wani abu da kake yi ko ka bari kakka aikata domin attarku ka bari ba kai ba alkaffu kana yi ka kame kakka ce duka ɗaya ne to yace to tunda sun bambanta sanan sai an kai ni sai an ka bambanta su shi yasa an ka ce al'amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar ban sani ko mun fahimta ba to da haka bai yiwuwa tafsirin alqur'ani ka zo ba tare da ka fahimci bangarori daban-daban da suke da alaka da alkur'ani ba ka ce za ka gabatarwa to to atta'ibuna asalin atta'ibuna ismul fa'il ne na taba ya tubu shine raja'a an gane ko larawa suna cewa taba ya tubu idza raja'a aba ya ubu idza raja'a ala ya ulu idza raja'a saba ya subu idza raja'a to taba asalin shi ya tuba atta'ibuna asalin shi attawibuna attawibuna domin taba ya tubu ne asalin taba ya tubu tawaba yatubu ne sabu an kai ilan to at-ta'ibuna sai kawo suna shi ko suna yufidul mi al-jumla al-ismiyya wal ismu yadullu ala thubut masu da tabbatuwa ne akan tuba mun gane wannan to alhamiduna ko da yaushe suna gode ma Allah ala kulli halin kamar da ya kawo shi ina fata an fahimta ko ba haka nan bane sai yace al'abiduna masu bauta ma Allah kaga nan suna ne tabbaci ko da yaushe suna bauta ma Allah alhamiduna ko da yaushe suna gode ma Allah subhanahu wata'ala as-saihuna an gane ko shi ma asalin shi as-saihuna domin saha yasihu asalin shi sayaha yasihu ne kamar ba a yabi'u asalin shi baya'a yabi'u ne muna fatan an an fahimta kenan as-sa'ihuna asalin wannan alhamzami ya ne as-sa'ihuna to sai malaman tafsiri suka fassara shi da bi masu azumi kaga in ka dauki as-sa'ih da larabci shine mutumin da ya balaguro musamman tourism abin da suke cewa tourism yawon shakata yawon bude ido ai suna ne as-siyaha da larabci to amma nan ba wannan siyaha ake yi ba ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa da yazo as-sa'ihuna sai ya ce abin da ake nufi as-sa'imuna masu yan azumi ina fata ana fahimta ta idan muka duba kuma abin nan as-sa'ihuna imam as-sa'di a cikin tafsirinsa yace fussiratis siyaha bis-siyami an fassarta ta da azumi ibn kathir da yazo shi ma ya fassara ta da mi da azumi ake nufi sai da ma ya kawo hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya nuna ita ake nufi bari mu ga hadisin da ibn kathir ya kawo ibn kathir da ya zo sai yake cewa da an ka ce as-sa'ihuna waɗanda suke wato suna yin siyaha nan ba ana nufin siyaha irin waccan wadda kake sawar tsammani ba yake cewa an samu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da an ka kawo as-sa'ihu da cikin sunan abi dawuda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara wato abin nan da as-sa'ihuna ana nufin su ne masu yin mi wato masu yin masu yin azumi kenan sai da mutu hadisin ya fassara as-sa'ih da mi da as-sa'im amma shi bayan ibnu jarir at-tabari ya kawo wannan ibnu kathir ya kawo fassara azumi ake nufi to shi ko sa'adi sai yace fussirat as-siyaha bis-siyam an fassara ta da mi da azumi aw as-siyaha fi talab al-ilmi waɗansu malamai suka ce a'a yin balaguro don neman ilmi wa fussirat bi siyahatil qalbi an yi kuma an fassara da yin balaguron zuciya fi ma'rifatil lahi wajen sanin Allah kai ta tafakkuri kenan wa mahabbatihi da son Allah wal inabati ilayhi ala dawam da koma ma Allah ala dawami akan kowane lokaci was sahihu yace amma zance ingantacce annal muradu bi siyaha as-safaru fil qurbati ya ce shi abin da ya ɗauka a safaru fil qurbati yin balaguro don mi don neman yarda Allah kal hajji kama hajji wal umrati da umra wal jihadi da jihadi wa talabil ilmi da neman ilmi wa silatil arhami ko ba ka nan bane da kuma sadar da zumunta ya ce kai wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka mun gane wannan to a nan yanzu ga hadisi tare da mu sannan kuma shi imamu sa'adi ya tafi cewa a'a shi ga abin da ya dauka to yanzu ya zamu ina fata an fahimce ni hadisi ne na abi umama anna rajulan qala ya rasulullah idhan li fi siyaha manzo Allah sallallahu alaihi izini ga siyaha fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce siyahatu ummati al-jihad fi sabilillah kaga ni shi jihadi ne ina fata an fahimta to yanzu tunda wasu sun fassara da azumi da wannan sai mu ce a'a shi jihadi yana daga cikin yana daga cikin siyaha amma kuma nan a tafsiru bitamfili ɗai ne daga cikin siyaha domin ba jihari ne ake ta ba neman ilimi shi ma ana zuwa neman ilimi siyaha ne shi ma an gane ko kenan da abin da za mu ce ga imamu sa'adi shine ya yadda da cewa ya yadda da cewa siyaha ta shafi komai da komai dukkan siyaha alhissiyya wal ma'nawiyya at-tafsir bil misal idan wani ya yi tafsirin kalima ya ba da misali ba shi ke nuna ba ta ɗaukar wani ba shi yasa in ka dibi tafsiri na salaf musamman tafsiri na sahabbai sai kaga wani ya fassara kalima da wani abu wani ya zo ya fassara da wani abu to a tafsiri bil misali ake kiran shi ihdinas siratal mustaqim wasu sun fassara shi as-siratal mustaqim al-qur'an ihdina as-siratal mustaqim wasu sun fassara as-siratal mustaqim shine wato a- as-sunna ihdina as-siratal mustaqim wasu sun fassara shi da al-islam to ka gani da al-qur'ani da sunnat da musulunci ko ba ka nan bane ko wani ba ya fassara siratal mustaqim bil janna ina fata mu ce ni hanya aljanna duk dai dai duk duk abu guda ne shi qur'anin sunnah tana bayyana shi ne. muna fahimta kuma da qur'anin da sunnah mi suke bayani musulunci in ka bi musulunci ka tabbata akan musulunci Allah ya ma tawfiki ka mutu akan musulunci ina da ka hanya aljanna kaga a tafsir bil misali to kenan da haka sai ya zamanto ba a iya kebancewa a ce sai wannan ake rufi mun gane wannan wannan shi ne abin da za mu iya cewa amma ba dole ba ne sai ka karɓi sai ka karɓi abin da mun ka faɗa tunda za a kawo magana ce ta malamai game da abin da sun ka faɗa to da an ka ce as-sa'ihuna mun kawo maganganu na malamai imamu suyuti a cikin littafinsa al-iklil fi istinbat at-tanzil da yazo wajen wannan ayar mi ya kawo bayani bari mu kara da abin da imamu suyuti ya ce ko ba haka nan bane ya ce da an ka kawo asa'ihuna ya ce atta'ibuna fiha wagga aya da an ka ce atta'ibuna al'abiduna fiha min shu'abil iman akwai rassa na imani at-taubatu akwai tuba ciki wal ibadatu da ibada wa hamdullahi da gode ma Allah ala kulli halin akan kowane hali was siyaha da kuma siyaha yace wa hiya idamatu siyam shine mutun ya dawwama akan azumi ashe shi imamu suyuti shi ma ya kawo akan azumi na fata an fahimce ni imamu sa'adi kuma imamu ibnu kathir ya kawo ta ne akan mi akan jihadi ina fata an fahimce ni yace kama akhrajahu ibnu abi hatim an ibn mas'ud an gane ko yace wal aktharin wa akhraj abin abi fatiha annaha qiyamul layl wasu ka tafi cewa abinda ake nufi da asiyaha yin qiyamul layl wa siyamun nahar da azumin da azumin yini kaga sun ƙara sallah akai yace kuma waɗansu wa Ali ibn Zaid anna hal hijra wasu ce hijira ce daga Makka zuwa Madina domin ita ma tafiya ce fasihu fil ardi wa an ikrima annaha rihla fi talab al ilm kenan yin balaguro don neman ilimi yace to was sala ita ko sallah tana daga cikin shu'abul iman wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da umurni da abu nagari da hali da abin da bai da kyau wa hifdhu hududillahi da kiyaye dokokin Allah bittiba'i awamirihi mutum ya bi abin da Allah ya umarni washtinabi da wahihi ya nisanci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a daina ka ji abin da imamu suyuti shi ma ya fassara as-siyaha as-sa'ihuna ya ce as-sa'imuna ake nufi in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti da ya kawo as-sa'imuna sai ya ce as-sa'imuna ake nufi da as-sa'ihuna ya ce lugha ce ta huzaifa babu ma waqa bi ghairi lughati al-hijaz da yazo bayani sai ce abinda ake nufi da shi as-sa'imuna lughatu hudhayl wata kabila ce ake cewa hudhayl sune suke nufin as-sa'ihuna as-sa'imuna kaga nan ya kara maka wani bincike cewa larabcin ma ga na kabila ta kaza ne mun gane wannan yawa ma waqa kenan cikin alqur'ani bi ghairi lughati al-hijaz as-sa'ihuna sai ce mi sai ce as-raki'una masu yi mi masu ruku'i daga raka'a sai mi a ce yarka'u ya yi ruku'i ko ba haka da bane sai ya yi ruku'i nan a rukuwa ana nufin yin sallah tun da bai yiwa kai ruku'i shi kadai ko ba haka da bane ko yan qur'ani yuna da ake ce ma yan tsaf kuna jin su aiko yan tsaf waɗanda su a sallah da suka zo kusan yan qur'ani yuna sun yi sabani wajen sallah wasu daga cikinsu suna yin sallah irin sallar da hadisi ya karanta su ko ba ka bane ina hujjar su sun kace a'a ai kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ai ana sallah sun kace ai wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah sun kace to ai sallah to amma anan sai a tambaye su to yaya ne annabi Musa ya sallah yaya ne annabi Isa ya sallah cikin alkur'ani kaga babu kuma annabi annabi Isa shine annabin karshe ko manzo na karshe wanda za su haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba to amma ai musu haɗu ba dan ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad balle ya ce sun haɗu ya koya bai sallan kaga wannan hayariya ce wasu daga cikin suka ce a'a abinda ake nufi da sallah ina fata ana fahimta ta shine wato kai sallah irin wannan to ina hujja ku sai suka ce Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard godiya ta tabbata daga Allah wanda ya kage halittar samai da kasai ko ja'ilil mala'ikati rusulan Allah ya sanya mala'iku su zaman to manzanni masu kai sakon sa uli ajnihatin ma'abuta fikafikai masna sai sun kace bibbiyu kina an samu sallar asuba wa thulatha da uku uku suka ce magriba ta shigo wa ruba'a suka ce da hudu hudu suka ce an samu azhar an samu la'asar an samu isha'i to anan kuma ka dibi son ransu bibbiyu ai ba bi bane can suna cewa ana mata goma sha takwas wasu daga cikinsu tunda an ce masana wa thulatha wa ruba sun ka ce masana mace bibbiyu hudu kenan wa thulatha da uku uku sun zan shidda goma kenan wa ruba da hudu hudu suka ce sha takwas kenan can sun ce sha takwas za a yi nan kuma sun zo sun ce masana biyu ba su ce bibbiyu ba kenan su ba hinta koma hudu ka gani wasu daga cikinsu suka ce a'a kai sallah Allah ne ya ce a yi raka'a guda ne za a yi tunda ya ce a yi raka'a akwai raka'a cikin sallah to sai kai raka'a ɗaya ya ayyu halladina amanu ruka'u wasjudu wasu ka ce a'a to ruku'in Allah ya faɗi da sujda amma bai faɗi yadda za a yi ba suka ce to ba za mu yi ba sun ka ce kawai ka zo ka yi tsaye ka dibi gabas ka biya bukata don Allah ya ce allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin suna yan tsab wasu daga cikin suka ce kai a daina yin sallah sun kuma irin 'yan ramziya da 'yan sufaye da suka ƙetare iyaka gulatu sufiya 'yan hakika da suke cewa an yi umarni da 'yan shi albatiniya da 'yan alhadafa da suke cewa mutum yana da damar diyar daga da bai fassara suka ce an ce a yi sallah an gane ko amma ba wai ana nufin ka zo ka yi ruku'i kai sujada ba ka yi wani abu sai an ba Allah bai buƙatar wannan kawai sallah shine ka yadda da Allah shi yasa duk irin waɗannan masu cewa a yi ta'aqilun nusus galibi suna da alaka da irin waɗannan 'yan filozofin an gane ko sai suka ce a daina yin sallah kawai ba sai kai sallah wanda suka ce a'a daga cikin yan qur'ani ma nake nake muku zancewa suka ce a daina yin sallah saboda duk wanda yake yin sallah in ya gane qur'ani wuta zashi me dalilin ku ko in ce me dalilin su suka ce ai Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo ba suka ce yaqini shine alqur'ani kenan da ka gane alqur'ani baka bukatar sallah alhali ko ga qur'anin yana fassara yaqini da mi da mutuwa ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta mi atana al yaqin aga akwai rudu to shi yasa in baka tsaya makarantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zaka samu matsala dole sai ai ta wasa da hankalinka Allah ya sauka to arraki unan nan an ce ruku'i amma sallah ake nufi an gane ko as-sajiduna kuma masu yin sujada al-amiruna bil ma'rufi as-sa'di yace wa yadkhulu fihi jami'ul wajibati wajibati wal mustahabbat tunda an ce suna umurni da abu wanda yake nagari kenan dukkan abin da yake wajibi ko mustahabbi suna umurni da shi an gane ko sai yace wannahuna anil munkari ko ba haka ba yace wa hiya jami'u ma naha Allahu wa rasuluhu an duk abinda manzon Allah ya hana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk abinda Allah ya hana an gane ko shine manzo ya hana duk abinda manzo ya hana shine Allah ya hana babu bambanci manzo ma'ana ba zai iya cewa ba ya hana abu sai da izinin wa sai da izinin Allah قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أمي أم على الله تفترون kaga wannan dole sai da umarnin Allah shi yasa ma Allah yake danganta wani lokaci halattawa ko haramtawa zuwa ga annabawa annabi Isa a cikin suratu Ali Imran yace wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum na zo in halatta muku annabi na iya halattawa bai iya halattawa haka Allah faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injili sace mi ya'muruhum bil ma'ruf وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث kaga yuhillu lahum at-tayyibat manzo yana halatta musu dadada wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu mummuna da izinin wa da izinin Allah kenan kaga wannan dalilai ne a alqur'ani karar da suke nuna akwai hadisi وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تو الآمرون دق أمر يأمر كما هكذا بني an gane ko masu umarni annahuna asalin shi annahiyuna an shahe wannan ya'un domin naha asalin shi nahayanu yanha yanhayu annahuna ina ya'un din nan tayi an shafe ta kenan lamul kalima mahdufa asalin annahiyuna alfa'iluna to sai ka ce annahuna kenan alfa'una an shafe ya'un masu yin hani anil munkar daga abin da yake wato mummuna ibnu jarir tabari wajen al'amiruna bil ma'ruf annahuna anil munkar ya kawo bayani mai muhimmanci ya kamata mu faɗi wato wannan bayanin da ya kawo yace al'amiruna bil ma'ruf annahuna anil munkar yayyo riwaya daga hasan al-basri yake cewa amma innahum lam ya'muru an-nasa hatta yakunu min ahliha ba su umurci mutane da abu nagari ba sai sun kasance daga cikin ahalin nan ahali yana iya ɗaukar su ma sun ce a yi kuma sun yi in suna da iko kuma suna da ilimin yin ba wai kawai ka zo ka yi wa'azi wa ka da ilimin yin abu sannan kuma wannahu na anil munkari ya ce ƙara amma innahum lam yanhau anil munkari hattan ta hau anhu ba su yi hali ba sai da sun ka bari ma'ana ba dole bane sai ka zama to baka sako sannan zaka wa'azi amma in dai a ganka kana gudun abin da kake umurtan mutane su bari kuma kana ni kana yi gurgudun ikonka abul aswad ad-du'al yace ni la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu yace ni arun alayka idza fa'alta azim to kuma yanzu mutane abin da suke so kenan yace to da an ka ce wannahuna anil munkar ana akwai bayanai abu na farko tun harkon aya ba a kawo wawon ba ko ba karan bane to amma me yasa nan aka kawo ta to sai bayani ya shigo wanda bayanin yana da yawa amma bari mu taɓa waɗansu daga cikinsu saboda ba hali na lokaci ba mu san ko lokacin zai isa ba waɗansu daga cikin malamai suka ce ana kiranta wawu samaniya ka riƙe akwai wawun wawun sun kai kusan talatin da wani abu cikin larabci na fata na fahimta ta in ni ce guda talatin wani sai ce tashin hankali ya in kai bincike zaka gani wawu al'afi da wawu al'ishba'i da wawu kaza da wawu kaza suna da yawa amma ne nan wagga sunanta wawu samaniya suka ce abin da yasa ake kiranta wawu samaniya in tabe mai do hankalin ka don saboda irin wadanda bai ne ba a wuce su da gaugawa suka ce larabawa a al'ada su idan ba su kawo wawun ba in abu ya kai takwas sai su yi sai su kawo mishi wawu kaga nan at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar suka ce kuma koma cikin suratul tahrim muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sun ka ce kuma wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha فتحت أبوابها أما سأنك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سبب قوم متسكة بقوين لها سبعة أبواب قوفوا فين الجنة كما يتبت أتكين حديثي إن قلت تقول أنا ولي قد أتكسم kuma suka ce malamai da suke faɗa ba ni nake kawo suka ce Allah ya ce sai yaquluna salasatun رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم suka ce to sunan tawawu samaniya amma ba duk malamai suka tafi akan wannan ra'ayi ba ina fata an fahimta in ka diba cikin tasrihatul lughawiyya Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo shi na kasar Libya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu tabi'al muslimin amma waɗansu malamai suka ce su musu yadda ba suka ce sunan al-amiruna bil ma'rufi والناهون عن المنكر saboda sun bambanta al'amru bil ma'ruf daban annahi anil munkar daban shi yasa aka kawo ta shi ko can muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin sun ka cewa abkara sun bambanta domin waɗancan sifofi da suka gabata duka sun yi tarayya amma sayyibat da abkar ba ɗaya bane shi yasa sai an ka cewa abkara to amma kuma wa futihat abwabuha shi kuma wannan ba mu sani suka ce kai wawal atfi ce ai dakhaluha ko farihu biha wa futihat abwabuha ina fata rabin ta to wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum sun kace saboda su mutane ne shi ko kare ne ne ba jinsin su bane sai aka kawo wawo maganganu ne na malamai shi yasa in ka ji malamai suna tattaunawa kan mas'ala kada ka yi gaugawa mun gane wannan ko kadiba cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a karkashin wannan ayar ya kawo wannan bayani ma'ana ya kawo sashen shi ba duka ba shi ko sheikh abdul latif shuwairif a cikin tashihatul lughawiyya ya kawo bayanan sauran bayanan da ka jira kawo maka bayanai ne na malamai to al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna anil munkari wawun ina fata an fahimce ni wawon ana iya shafe ta a larabci ana iya mi ana iya faɗa ta wani lokaci shi yasa akwai wata mas'ala da ta bijiro an gane ko sabuwar mas'ala ce wadda malaman lugha na duniya suna tattaunawa kan takadiba cikin tasihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a shafi na 416 yanzu a larabci za ku ga an ce ittifaqiyatu sex beko sex beko abu biyu ne ittifaqiyya marbako a ce sex wa beko sannan kuma tsairan misra sudan marbako a ce tsairan misra wa sudan to irin wannan kuma asalin shi saboda larabci yanzu yare ne yana mu'amala da yaren ingilishi da mi da faransanci saboda sun yi muna mulkin mallaka sai wannan abin ya shigo a larabci inda a haɗa abubuwa sai an kawo wawai sai suka ce a'a shi ittifaqiyya saboda abu biyu ne abu biyu ne ko ba haka nan bane kenan mutum zai fahimci sex da beko din nan abu biyu ne tunda an ce ittifaqiyya mutum guda kuma bai ittifaqiyya sun kace ko ba a kawo mu cikin hankali zaka gani shi ko tsairan misra sudan kenan misra wa sudan kenan min misra ila sudan misali alwawu mahdufa domin siyakin zai bambanta maka ita mun gane wannan me ya dalilin su tunda an ka faɗi magana tana buƙatar dalili suka ce qur'ani yana shafe wawan a wani lokaci at-ta'ibuna al-'abiduna ay at-ta'ibuna wal-'abiduna ko kuma a'a mu tafi cewa cikin suratul ghashiya Allah ce hal ataka hadithun wujuhun yawma idin عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع سجمي وجوه يومئذ ناعمة أي أيوة ووجوه يومئذ ناعمة دومين با ودان شرطin bane kenan cikin qur'ani ma ana iya shafe wawan idan siyaki zai tabbatar da ita sai ka tabbatar da ita wal hafizuna li hududillah masu kiyaye wato iyakokin Allah subhanahu wataala ko yace bi ta'al bita'allumihim hudud ma anzala Allahu ala rasulih ta'allumihim neman sani domin in baka sani ba sai ka yi sai ka ketara sai ka ketara iyaka tunda mai jahil mai jahilci sai ka nemi ilimi zaka iya sanin iyaka to in baka nemi ilimi ba sai ka ketara iyaka hadithun Nu'man bin Bashir na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim yace ala wa inna li kulli malakin hima ala wa inna hima Allahi to ka gani ashe Allah ma yana da iyakoki to hududullahi kenan yace to bi ta'allumihim hududallah suna neman sanin iyakokin Allah ma anzalallahu ala rasulihi kenan ma anzalallahu ala rasulihi wa ma yadkhulu fil awamiri wan nawahi da abin da yake shiga cikin mi cikin umurni da hani wal ahkami da abin da yake na hukumce hukumce wa ma yadkhulu ko wa ma la yadkhulu da abin da baya shiga cikin umurnin Allah ko hanin Allah sai ka bambanta tsakankaninsu ya ce almulazimuna laha waɗanda sun lazimci kiyaye iyakokin Allah an gane ko fi'lan wa tarkan fi'lan suna aikatawa in an ce ayi wa tarkan kuma suna bari alhafizuna jam'i na alhafiz hafiza yahfazu ko ba kana bane alhududu jam'i ne kuma nami na haddi alhafizuna li hududillah waɗanda suke kiyaye wato iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala domin wanda bai kiyaye iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala to yana da mi yana da matsala tare da shi don ba a yadda da wannan ba idan muka duba alhafizuna li hududillah jam'u mudhakkaru salim hafiza yahfazu akwai wani babban malamin balaga na alqur'ani a duniya ana kiransa ustadu dr fadl samar ra'i a cikin littafin sa ma'anil abniya a safha ta 126 zuwa safha ta 129 ya kawo bayani kan balaga ta alkur'ani game da amfani da jami'i an gane ko sai yake cewa qur'ani wani lokaci yana zaɓen kalima yayi amfani da ita koda kuma a larabci wato zaka iske tana bambanta wato kai a tunaninka ba su bambanta ba amma za ka iske wani lokaci in ƙur'ani ya amfani da jam'i za ka iske akwai bambanci tsakankanin su kaga hafaza jam'i ne na alhafizu ko ba ka dan bari alhafizuna kuma mi kaga ne rufin masu kiyayewa to wani lokacin za ka ga hafaza hafaza galibi ƙur'ani yana amfani da shi a wani lokaci a wajen bambantawa tsakanin jam'i na mala'iku da mutane duk da yake galibi in yace hafaza mala'iku ne wa yursilu alaikum hafaza amma kuma mala'iku mana wani lokaci ya kiransu hafizun domin ya ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin to ka dai ba cikin wannan littafi ba na son in tsawaita bayani daga safha ta 126 zuwa safha ta 129 sai ka ga wannan bayani da wannan bawan Allah ya kawo wal hafizuna li hududillah masu kiyayewa ga iyakoki da dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala sai ce mi wa bashirin mu'mini ka yi bushara ga muminai an gane ko? to da ya ce wa bashirin mu'minin ka yi bushara ga muminai lam ya ma yi bashiruhun bihi in ji sa'adi bai hudu mi za a musu bushara da shi ba ya ce li ya umma jami'a don ya haɗe ya tattaro dukkan abin da ruttiba alal imani duk abin da yake da alaka da imani in an ce ruttiba wanda sai an yi imani ake samunsa ya ce min sawabin duniya na ladar duniya in ka yi imani akwai da ladar duniya ladar duniya kuma shi ne Allah ya baka kuɗi ba a in ka yi imani Allah zai baka rayuwa mai kyau tana yiwa ya baka mulki annabi suleiman mumini ne ko mumini bane kuma yana da mulki annabi suleiman mumini ne ko mumini bane yana da kuɗi ko bai da yana da annabi suleiman mumini ne ko mumini bane yana da annabta ga mulki ga kuɗi ga ilmi kuma don Allah ya ce wa kullan ataina hukumin wa ilma da haka in ka yi imani in Allah ya ga dama ya baka mulki ya baka kuɗi ya baka duk abin da kake bukata na duniya ganin dama Allah ne amma kuma sai Allah zai ya jarrabe ka wala qad fatanna sulaymana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma ana an gane ko kuma in ka yi imani Allah zai baka rayuwa mai kyau ma'ana zaka rayu rayuwa ba ta dabbobi ba kar ka san iyakokin Allah man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba yace to min thawabid dunya wad dini an gane ko Allah zai bashi sakamako a nan duniya na thawabid dunya sakamakon duniya wad dini da na addini ma'ana ya ce addini duk abin da kai na addini Allah zai baka sakamakon shi ko baka nan bane والآخرة كما الله ذي باكا نلاهرة يتي فالبشارة بشارة متناولة تاشافي لكل مؤمن قدك مؤمن أبو نكر شيكا في مكركرية وانا آية duk da yake akwai ɗan sauran bayanai da an ka ce wa bashiril mu'minina ka yi ma mu'minai bushara ibnu jalilu tabari yake kawo ziwaya yake cewa fa innahu ya'ni wa bashiril musaddiqina kayi bushara ga waɗanda suka gaskata bi ba wa'adahumullah game da abinda Allah ya musu alƙawari idahum waffu Allah bi ahdihi suka cika ma Allah alƙawarin sa annahu muwaffil lahum Allah zai cika musu bima muwaffil lahum bima wa'adahum min idkhalihim aljanna Allah zai sanya su aljanna sannan kuma wa bashiril mu'minina yace wa qala ba'dhum waɗansu daga ciki sun kawo yace ma'ana zalika wa bashir kayi bushara man fa'ala hadhihi al-af'al wanda ya aikata waɗannan ayyuka da Allah ya faɗa tun daga at-ta'ibuna ko tun daga inna Allah ashtara min al-mu'minina daga at-ta'ibuna yace ila akhir al-aya wa illam yaghzu ko da ba su yi jihadi ba ma'ana in jihadi bai kama ka ba bai zan cilas akan ka ba to in kai waɗanga kayi kayi abinda Allah ya doke maka shi yasa wadansu malamai suka ce to waɗannan sifofin ba dole sai kayi jihadi ba wa bashiril mu'minin kayi bushara ga mu'minai yace ta game dukkan bushara bushara kuma ta alqur'ani ga ayoyin alqur'ani nan sun zo sun yi bushara ga mu'minai ko ba kana bane a wurare daban-daban a hali daban-daban hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi bushara ga mu'minai in ka diba suna nan ayoyi daban-daban duk abinda Allah ce mai imani zai samu bushara ce إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن بشارة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كما هكذا بني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي kuntum tu'adun duka bishara ce duka da alkhairi na duniya da na lahira duk da yake lokaci ba zai babu na ba akwai dan sauran bayanai karkashin wannan aya kuma bishara shin malamai sun yi sabani shi in an ka ce bishara alkhairi ne kawai ko sharri wasu malamai suka ce ita bishara alkhairi in ka ji ta wurin da ba na alkhairi ba to matsayin gace take isti'ara ce ma'ana gace ne akai bashiril munafiqina bi anna lahum azaban wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim wasu malamai suka ce a'a ita bishara in ta zo mutlaqa to alkhairi ne amma cikin sharri sai an yi kaidinta bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima amma an ce bashir akan shiru suka ce alkhairi waɗansu malamai suka ce a'a ita bishara tutlaqu fil khairi wash sharri amma siyaki shine yake bambantawa wa bashiril mu'minin ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai bushara ga mu'minai al mu'minina ismul wato abin nan ismul fa'il ne amma maf'ulun bihi ne shi ismul fa'il ne ami a sarfu amma nan matsayin maf'ulun bihi shike ami a nahau maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alarma wa alamatu nasbihi alya li annahu jam'u mudhakkaru salim akwai dan sauran bayanai an ramma dai amma ayoyin ga na annabi ibrahima akwai daɗi gare su don allah karanta mana su ma kana lil nabi
ما كان للنبي والذين آمنوا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم na'am jika kuma kana وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم abin abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai sati na sama yan Allah ya kaddarta muna cikin masu rayuwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Geil, ja, das ist alles, ja.